الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من سيئات أعمالنا وشرورها إنه تعالى هو الكريم الواحد الحنان المنان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو اتشيرانا تترى دفار أزم رمضان مي البركة رانر الحميس kwanci tashi kuka kwanakin na tafiya dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da bakwai bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma cikin baka ashirin da shida daidai ga watan biyu fabrairu dubu biyu da ashirin da shida ina so kafin mu je ga tambayoyi ku haddace wannan addu'ar ku ce Allahumma inna nas'aluka rahatal bal inna nas'aluka rahatal bal wa husnal hal hal wa nazahatal kathiri min al mal حتى الكثير من المال وقبول الأعمال يا سميع الدعاء والأقوال يا سميع الدعاء والأقوال zama mai ta. Allahumma, Allahumma, inna nas'aluka, inna nas'aluka, rahatal bal, wa husnal hal, wa nazahatal kathiri min al-mal. كثير من المال وقبول الأعمال يا سميع الدعاء والأقوال ma'ana ubangiji ina roƙonka rahatal ba'al kwanciyar hankali amin tashin hankali bala'i ne ba za ka iya ibada ba ana son ka zaɓi kalmomi masu tsada kai ma Allah ko kanka ku sake faɗi Allahumma inna nas نسألك راحة البال وهذا شون زوانا كوي kusan kuwa hada ce wannan ko? jamil na biyu wa husnal hal da yanayi mai kyau wallahi ma'ala a addininka a rayuwarka a aurenka a mutuwarka da kabarinka very general حسن الحال الله كبام حسن الحال وهدت وانا وحسن الحال تدغنن زوانن ابو ونزاهة الكثير من المال ونزاهة الكثير من المال ونزاهة الكثير من المال وهدت wani zafin alkhairi ma'ana ubangiji da dukiya mai yawa amma mai tsarki wannan muhimmiyar to dama ɗawainiyar shari'a ba ta hawa kan kowa sai wanda yake baligi kun gane ko baligi kuma mai hankali sau da koda mutum baligi ne in mahaukaci ne ba za ka yanzu ka ce mahaukaci azumi kuma ga shi baligi ne saboda haka dole ne zamanto baligi mai hankali arabtun to waɗanne alamu ne ke tabbatar da balaga da ke cancanta mai ƴaƴa fara ibada game da ƴa mace tunda akan ta tambayar ta gito ya zamanto a ga alamu da ke alamta eh ta kai shekarun aure za ga features yani daga ciki akwai gashin hamata akwai gashin mara misali wasu kuma haka ɗin kan yi jinkiri ba lai bane zuwa kan lokaci kuma Allah kan tsiro da nono a ƙirjinsu kuma za ka iske sun fara jinin al'ada to waɗannan alamu ne da ke alamta maka e wannan ya ta kai haka to tambayar duk abin da ka faɗan nan dole sai sun taru ka tsaba su duka ba ba haka ba idan aka ga wasu daga ciki to shi kenan to ma ana iya samun yarinya ka ta fara jini da wuri suka ce wannan ya danganta kuma ga inda mata suka fi za ga wani lokaci 'ya'yan da suke wurin da ake kira wato wato wato wato wuri mai zafi Allahu alam an ce ko sun fi saurin balaga ne sama da waɗanda suke rayuwa a temperate latitude misali ƙasa mai sanyi kaje irin su Scandinavia misali waɗanda suke ainihin ƙasashe masu zafi sukan yi saurin balaga wannan kuma halitta ce ta ubangi saboda hormones na jiki yakan amsa goron gayyatan balaga idan a wuri mai zafi saboda haka ya danganta to mu misali kamar nan ƙasar arewa a wani yanki muke yankin zafi ne ko yankin sanyi ne saboda haka idan har yarinya ta kai sha hudu ah to ai shekara sha hudu akwai yar sha biyu za ga ta fara fi da nono ba samu to in dai har wannan alama ta fito kuma sannan ga jini ko shakka babu za ta fara azumi ina fata ka fahimce ni saboda wannan yarinya da yayi magana ya faɗo su daga cikin alamun balaga ko bai ambata ba ta fara mai al'ada khalas shikenan sai a gaya miki al'adan nan wata alama ce cewa Allah ya na nuna mana cewa kin kai jallin da zaki iya karban bakuncin da a ciki sai ki mai da hankali sai ku sa ido a daina wasa ba dun namiji zai kira ki make kula da shi eh wallah kuma samari ku daina tura sako ga ƴan mata ba gaira ba dalili a tsara mutunci tsara mutunci kada wanda ya miki magana akan titi ki saurare shi in auren ki ne Allah ce wa'tul buyuta min abwabiha ku shigo gida ta kofa mana wannan shine abin da ya kamata a takeice amsar kenan kuma Allah ya samu dace tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya wa iyyakum wa iyyakum wannan shari'a ta sa yanayi da zai bayu a bi bayan fasiki sallah to shari'a ko ta ba da dama a bi fasiki sallah to amsa na cikin baitoci na al'imamul ƙahaɓani ya ce ma'a kulli birrin salliha au fajirin malam ya kumfi dinihi da mushani ma'a kulli birrin salliha ka gaje ka bi sallah a bayan duk mutumin kirki au fajirin kuma fajiri haga amsa ka ta fito amma shi fajirin sai ba da condition ma lam yakun fi dinihi bi mushani to muddin shi wannan fajiri a addinin shi ba shi da matsala a aqida ita ce manar magana ah yace kowa Allah ne abin shi sallah kuma yana la'anta sabar annabi Muhammad ka bi shi sallah yace ai sabo wa ya ga muku laifi ne ka bi shi sallah da sauran zance na shirme amma idan misali mutum yana jan ku sallah kuma a'udhu billah ana tuma shi da shan taba ko giya ko a'udhu billah in bai kai ga taba aqida ba ya halatta abin shi sallah dan sabai shi sallah ba wanda ya sha giya daga baya tuba amma fa sai in an rasa wanda yake ba shi da wannan matsalar ta ai kwarai da gaske ai sallah ba wasa bace amma duk wanda ya shiga wato gonar ubangiji ya da'awar allantaka ya taɓa darajar sahabban annabi muhammadu to sallah ai ba a bar wasa bace da har zamu bi ko ku gane bane ba ma wato ina fata kun ji amsa ku kenan ba ma wannan ba duk wanda a tilawa qur'ani yana kuskure ba za a bi shi amma kure iri biyu ne akwai al-khata'ul jaliyyu da al-khata'ul khafiyyu akwai kuskure na fili kai daga ji ka san kuskure ne yanzu duk musulmi in ya ji an ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amtu alaihim suka ce an'amtu ko baka je makaranta ba ka san kai ba an'amtu ake cewa me ake cewa to sai ka ji liman na wannan to shi wannan kai tsaye ba za bai sallah ba dan ya canza ma'ana ya canza fassara shi suke kira al-khata'ul jaliyu the evident error a fili yake araftum ko misali yace min sharri ma halaka ha ha madadin ha ha ha to kaga ana neman tsari daga sharrin abinda Allah ya halitta shi sai ce abinda Allah ya aski kamar da Allah wanzami kenan a'udhu billah to irin wannan babin yin sallah ko ya fi kowa nagarta kuwa saboda barnabi ya taɓa ƙur'ani ba za mu yi sallah to amma akwai mai kuskure kuskuren da yake bai kai wannan muni ba suna kiran shi al-khata'ul khafi the hidden error shi wannan sai ɗalibin tajwidi ke ma gane ma shi wannan ana iya mishi afwa ga misali in mutum ce siratal ladina an'amta alaihim akwai kuskure da kaga ba kowa ya gane ba cikin ku amma an amtufa kowa san kuskure amma an wannan dan shirin da yasa ma ba mai ganewa sai dalibin da ke karanta tajwidi me ya bari kenan ya bar izhari madalla harufin izhari nawa ne shida sune me akhi haka ilman hazahu ghairu khasir to kaga wannan sai dalibin da ya zauna ya karanta ta zai gane to in aka samu liman na irin wannan shi ana iya daga kafa sabanin wancan wancan kwakyar ta fito fili karara wannan kuma abu ne a boye sai wannan shi kai wannan ya kuskure ko ka iske yana yin madda sama da yadda ake bukata idza jaa nasru yawa to irin wannan ba za mu shi ba ko madadin za sai ce za ya ce izaja ka canza harafi ko masu ce ainihin wal kafiruna humuz zalimun la duk inda kalmar azzalim ta zo ba cewa za ba ake cewa sai ka turo harshe ka kumbura abin nan malam a tashi aika ba zai zo ku faɗe va zai zo va va zai zo zai practically ke nan amma idan zai rane za ka ce za a ji ta fiyo za kun gane ko zalun kuma sai ka ce za ita ba za ka kumbura ba yanzu na ce da bakin boko ka rubuta mini zakari me za ka sa zai kawai amma na ce ka rubuta azzalimi me za ka rubuta ku faɗa mana da baƙin boko ka rubuta azzalimi ba daidaiti ba ne daidaiti na zalun ne azzalimi sai da ka sa zai ka sa ɗigo a ƙasa su ne ƙa'idar transliteration tun gani saboda haka idan mutum yana wannan kuskure irin wannan in dai babban kuskure ba za mu yi sallah ba wallahi ni fa ko sallah na zurji mutum na gada-gada sai sallamin ta gabi. Ƙur'ani wasa? Kitabullah? So, wannan na ba da amsa ƙarƙashin maganar fasiki kenan an ji amsa akan wannan da kuma abin da ke da alaƙa da haka. Akwai ta tambayar kuma? Bismillah. Wa alaikum salam wa wa barakatu.
Teloli suka rubuto tambaya suna neman mafita a wajen malam.
Allah kawo mana mafita gaba ɗaya, ya rabbal alamin.
da sai idan suka tsaya wajen cika alkawari da suka ɗauka gara ba soshin wannan wata zai wuce su malai na mafita.
To ai abin da ya kamata ku gane ya ku da farko tuku ina so ku sani sana'a ta tela sana'a ce mai daraja mai kima. Dan an ce ɗaya daga cikin annabawa maɗinka ne. Duk annabawa suna da sana'a. Ɗaya kafinta ne, annabi zakariya kafinta so carpentry abu ne mai kyau ɗaya kuma blacksmith ne makeri ne shine wa annabi dawuda wa allah na lahul hadida kun gane sauran masu kiwo annabi sauran ya yi kiwo kuma an biya shi ladan kiwo so ba ka da dalili ka zauna ka ce ai bakin da allah ya tsaga allah allah zai hana mata abinci wani baki kuma ka tashi kane ma ba no food for lazy for the lazy man tashi ka ne na fatan gane ko to tela abu ne muhimmi sana'a ce mai kima mai daraja amma duk sana'a tana da ƙa'idodi kamar guda biyar babu lokaci saboda musamman mu fassara Qur'ani shine abin da ya kawo fassara Qur'ani amma magana cewa garaba so shi to ai bangaren garaba sannan ka cika alƙawari a kwarai da gaske ai watan Ramadan alkhairan da ke ciki daga cikin garaba so shin yi kokari wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kai ne ka je ka ɗebo da Allah wani ga ɗinki na zan samu eh za ka samu kai ka faɗa kai ka faɗa ba wanda ya tilasta ka to dan me kuma za ka zo ka saba alƙawari ka karɓi na wani ka karɓi na wani ka karɓi na wani ka karɓi na wani har wani wani ma saboda matsayi sai ka aje na wanda ya riga saboda wani zai biya ka da yawa nan ne kuskuren ke zuwa an gane ko ka yanki lomar da bakinka zai tona ya kuma haɗe. Kuna fahimta ta? Saboda haka wani lokaci kuskure da haka mai kuke nufi da in kuka ce za ku cika alkawari za ku rasa gara wasu shirabin. Eh saboda kun yanki abin da ya fi ƙarfin bakin ku. Sai ka ce wane ni fa ka kawo ɗinkin nan a makare. Kawai kai haƙuri. Akwai saura da suka yi. Mutum ba zai ci abin da yake ba rabon shi ba. don girman Allah yadda muke da kai suka ce to so kake in saba alƙawari bai kamata in saba alƙawari ba wannan shine abu na farko kenan ɗaya kenan na biyu amma kai ka karɓi ɗinkin nan akan za ka yi akan lokaci baka kuma yi haɗama ba to kuma abin na buƙatar wuta babu wuta baka da kuɗin janareta kana da matsaloli to kaga kai nan kana da uzuri da za a kalli me uzuri ko rashin lafiya madalla ko na bai taso ba kadara a yi maka rasuwa a inda dole sai ka tafi ai uzuri ana karɓar shi malamai sun ce wani uzuru inda kiramin nasi makabulu shi uzuri gun mutanen ki karɓar shi ake yi to inda waɗannan za a ɗaga ma kafa amma kai ka san abin nan ba za ka iya ba ka karɓa ka danna na wani sannan ka ce gara ɓasa ramadan ai gara ɓasa na cikin cika wani alƙawarin da aka baka ina roƙon Allah ya taimake ku ku soke alƙawarin da aka baku sannan in kun yi ɗinki yadi ya rage ba na ku ba ne ku tattara duk wani gutsattsarin yadi ku aje ma mai shi wane ɗinkinka ka biya mu mun gode ga ɗinkinka biya ne ga abin da ya rage na yadinka amma wallahi idan kuka rike yadi kuka sake ɗinka kuka sai haramun kuke ce dan ba na ku ba ne la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ina fata an gane ko amma in yace a wannan yadi ina bar maka to shikenan baka da matsala sai ka ci baka da problem Allah ya sa mu dace na subhanakallahu fina wa fikum wa shakar sa'ikum mu je zuwa ga ainihin ayoyin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وأن إتتي آية من لمبا تلاتين دي دي دي أجل سورة تتبص وإذا تتلى عليهم آياتنا كاغا كافرنا إن تتلنا نفي إن أنكرا تامس daga tilawa ake cewa tutula idan an karanta musu ayoyinmu Kalo sai ka ji suna cewa au qad samina ita mun ji mun ji launa sha da mun ga dama mu ma la qulna mithla hadha zamu iya faɗin irin wannan abin da ka faɗan ya Muhammad aga izgilanci da girman kai da taurin kai da hasara da kyashi da mun ga dama za mu iya kawo wannan abin da ka faɗa in hada ya wannan aya da kake karanta mana illa a faɗula wani ta zo mu ji tan tsofaffi da suka wuce Ka fa ka sani ashe ba yau aka yi ma ƙur'ani makirci ba ba yau aka yi gaba da addini ba in kun ga kafirai suna yi ayo ai kananan alhaki ne manyan kafirai sun wuce ai akwai kafirin da zai ce, ba wuta kace ba sai dauki garwashi ya sa a baka to to kaga ainin kafirai ai baka damushe ne kawai kananan alhaki ne misali kawai kila da'awar ce ba tashi an yi ba ba a karantar ba wataƙila ba ana musu kuma hali na kirki ba da kuma suka ce irin nan to kun ji abin da wannan aya ta faɗi sai mu je ga aya ta gaba na'am وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا جنة من السماء lokacin da kafirai suka gaya maka ya manzo suka ce Allahumma ya ubi domin tun a zamanin jahiliya suna suna cewa Allah sun san Allahu suna faɗa to sai suka ce da kai Allahumma ya ubangiji in kana hadha huwa al haqqa min indika in dai wannan abin da annabin naka ya taho da shi in dai gaskiya ne daga wurinka to ba mu yadda ba kaji ba ga abin da muke son kai mana Allah suke ga maka fa amtir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu daga sama na azaba an ki kaji ka farko ko fa amtir kai mana matsaro menene matsar ruwa ba kuma ruwa daga min alhijara na duwatsu min sama daga samaniya in wannan bai samu to a na bi azabin ali kawo mana azaba mai radadi akwai mai haƙurin Allah babu shi Allah shine alhalim a saba mai kuma ya yafe ayi an tube ce na gafarta mu Allah gafarta mana. Ya Ubangiji in bayanka da suka yi muka tawaye ka gafarta musu. To ina ga bayanka da suka ce sami ina wa ba'ana. Allah ka sanya mu cikin su. Ci gaba.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تبارك جاب الله الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون كان الله لي يعذب سنة كيرانا لام الجهود يعيبها تارن الله بني يمس عذابا وأنت فيهم أين كان cikin su ya manzo kenan albarkar kaza kadangare ke shan sun ci albarka ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratul anbiya aya number 107 ba mu aiko ka ba face dalilin samun rahama ga dukkanin halitta ashe ba su sani bane ko kafiran yau da suke izgilanci wallahi suna cin albarkacin annabi Muhammad da tuntuni Allah ta da duniya kun Allah wani abu ne ya kyale su ne inna rabbaka labil mirsad suna nan Allah na madakata Allah ce ku yi lokaci aka ba ku ta lalace mai kamar menene mai kamar saki to kaji abin da suka ce fa Allah ce Allah ba zai musu azaba ba wa an tafihim kana cikin su hmm to shikenan da Allah ta'ala kuma ya dauke shi fa ya sake ba da garanti yace wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun muddin suna istighfari kuma Allah ba zai musu azaba ba shi ne malamai suka ce Allah ya ba wannan al'umma security guda biyu gabarin azaba samuwar annabi a cikin ta kafin ya bar duniya to garancin ɗauki azaba ne gabarin su to da ya tafi istighfari shi sa malamai suka ce karke wasa da istighfari istighfari suka ce idan shaidan ya yaudare ka da sako ɗauko istighfari ka rusa shi ya ƙi bin istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah harshenka kada ba kuma kar ka dauka istighfari wai sai kai laifi ta ko to ai shi istighfari ku ji da kyau kana istighfari akwai istighfari na dole saboda sabo ake yi akwai istighfari na mustahabbanci saboda kawai ka kasa ma sauke haƙƙin ubangiji a kanka ka istighfari da ya ce kai sallah ka yi haƙiƙan yadda yake so ni na san na kasa ni na san kaina i am deficient to na neman gafara ubangiji azumin nan da ya ce mu yi ni ba na da'awar na yi yadda Allah yake so ɗari bisa ɗari ina da rashin cika to Allah ka cika ni kuma ina isi to wannan istighfar kenan babu wanda zai wadata gaba da istighfar in dai annabin da bai taɓa laifi Allah ce wastaghfiru yace wastaghfirullah to ina ga mu kenan saboda istighfari amana ce garanti ce gabarin sabo falalar istighfari na da yawa Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin kissar da Ibn al-Jawzi ya ambata game da shi wata ran ya dawo daga tafiya zai koma gida a birnin Baghdad dan Baghdadi ne sai dare ba Imam Ahmad ibn Hanbal saboda haka sai ya tsaya yayi zango a wani ƙauye ba wanda ya san shi a ƙauyen kuma bai san kowa ba amma sai ga masallaci sai je zai shiga masallacin ya kwana sai mai gadi ya ce a malam ba za mu baka dama ba ya ce da Allah bawan Allah kuma Ahmad lokacin ya wuce saba'in ya tsufa ko bai san imamu duniya ba ne mutumin ya ƙi aka buga ce malam ba fa za ku kwana a nan ba ni oda aka ba ni imamu Ahmad malam ya gaji har ya faɗi sai ya faɗi mutum ya dinga jan imamu Ahmad ana cikin wannan tatafur za su ɓatta juyarta sai ga wani mutum mai sana'ar gasa biredi beka ɗan ƙauyen sai ce mene ne wannan sai ce wannan mutumin ne wai imama wannan mutum wai na sai kwana a nan ba za ka bai shi ba zan bashi ba don an hana ni ya ce to shi ma bai san imama ahmad ba ya ce malam za ka yadda ka zo ka kwana a gidana tun da zuwa gobe ne ya ce eh zan tafi أحمد بن حنبل الشيباني إمام الدنيا إمام في التفسير إمام في الفقه إمام في العقيدة إمام في السنة إمام في الحديث إمام في الزهد هرماك إمام في الفقر حتى أتلوش كيف لا تسوء أشياء كلمة من أفتر نعوذ بك من الفقر kamar da labar Ahmad ibn Hanbal subhanallah manyan bayin Allah saboda wannan mutumin sai kai shi gidan shi to abin da ya faru Imam Ahmad sai ji wannan mutumin bayan an ce ga inda zaka kwanta cikin dare sai ji mutum yana ta istighfari istighfari istighfari gari na wayewa za su je sallah a masallaci sai ce ba Allah don Allah in tambaye ka mana ya ce bismillah har yanzu bai san imam Ahmad bin Hanbal bane na ji kana ta istighfari je me dalili ce a ai na san falalar istighfari ina istighfari nan a matsayin tawassuli zuwa ga Allah Allah ina kama kafa da istighfari ka nuna min Ahmad bin Hanbal a rayuwa yace ana Ahmad ba anta Ahmad eh ana sai rungun sai kuka albarkacin istighfari فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا to amma duk wanda yace astaghfirullah ya kuskure akwai masu batawa ce astangafiru to kuskure da Allah a gyara astagh gh karka ce astangafirullah da Allah a gyara ba daidai ba ne ka yawaita wa iya ka yawaita istighfari kullum a rana ka yi nawa ajiya ce babba Allah ya sare mana to shine Allah ya ce yo Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastakbudun suna istighfari to amma tare da haka kuma ka ji mai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce wa ma lahum وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
وما لهم ألا يعذبهم الله يوم يزهنا كو الله بزي مسو عذابا آه. كم با عذابا مدن كان cikin su to babu shi ba zai azaba ba suna istighfari ana nufin mu'mine ne yawa karkai musu kudin goro to tunda akwai masu tirjiya Allah ce shi me zai hana ba zai musu azaba su kafirin kenan ko bu gane bane wahum yasudduna alhali suna kore mutane anil mazal gabarin masallaci mai alfarsalacin harami suna hana mutane farko farkon musulunci kun san abin da suke yi sai su je bayan garin makka duk wanda zai ce ina zaka eh zan je ne in musulunta gun muhammad sai su kwaga koma ka rike addinin ka na gargajiya maka addinin muhammad har sukan ce to ya ya hana fazina ya ce to ainihin ban san da ita ba to ya hana giya sai ɗaya ce eh to nan fa za a yi ta bari in koma in sha ta shekara ɗin ta ishe ni baɗi na dawo akwai wanda ya haka kuma bai kai baɗin ba ya mutu ta gaba shi da rawa to abinda suke kira ɗaya kuma kan ce nuhazziruka hulama bani abdul muttalib ba za ka je maka ba ka kiyayi dan gidan Abdul Muttalib ma manzo Allah kenan Allah ya bashi lafazi mai kyau daya da yazo sai ce to ai in haka ne ni zan sa ainihin auduga a kunne na ina kewaye Ka'aba dan kan jima abin da yake karantawa amma ina da yazo yana dawafi irin nasu na jahiliya annabi na tilawa malam sai sautin ya penetrating sai ce a'a wani abu nake jaka sai cire yace ni mutum ne mai hankali in na ji ba daidai ba zan gane barin ji me yake faɗa ai daga ji sai aka kamo shi shi wannan ya taho da shi suke hana mu to shine Allah ta'ala yake cewa yau me zai hana Allah ya musu azab wa hum yasudduna 'anil madal haram suna bankaɗar da mutane suna kautar da su gabar masallacin harami wa ma kano auliya'ahu su ba mazuwan shi bane ba waliyan masallacin harami bane ko ba waliyan Allah bane in auliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah sune masu tsoron Allah yace ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun a cikin sura ta goma suratu yunus kenan waliyan Allah su ne masu tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin su walakin da aksarun la ya'lam mafi yawan su ba san haka ba aya ta gaba wa ma kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'an wa tasdiyah فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الآية Allah sai ke gaya mana irin sallan da kafirai ke yi a maka don suna kewaye ka'aba amma matansu kan kewaye ka'aba wani lokacin su bar tsiricinsu a fili wani lokacin su sa ganye to sai Allah ya hana ka yace ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid kullu can cikin sul arab aya ta 1 ku rufe jikin to mazan su kuma in suka zo kewaye ka'aba kun san me suke yi fito shine muka'an kenan da kuma tasdiya tafi duk inda kaga ibada da tafi akwai matsala ciki duk inda kaga wani tafi ana ana tafi ana rawa to shedan ya shigo ba asalin addinin annabi Muhammadu bane abinda kiransa kenan ke yi tafi da iwu da sauransu ka nuna mata a coci ka nuna mata ko musulmi a masallaci kaga the difference is clearly clear ba ɗaya bane saboda waɗannan addinin Allah ne wancan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka duk wanda kaga ya mutane ana tsalle ana tunan ba addini ana ba wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya sallar kafirai qurayshawa a lokacin ba wani bane illa muka muka'an ko shine fito whistling shi yasa shi kanshi fito abun zargi ne fito in ka ji fito sai gidajen ball sai gidajen wasa ka ji fito a masallaci auzubillah waɗanda suka fara fito kuma su ne mutanen annabi lot ka san tushen bala'i wanda suka fara kuma samar da stadiya na wasa su ne mutanen annabi hudu atabnuna bi kulli ri'in ayatan tabathun ri'in aya aya shine stadiya stadiya plural stadium kwaya daya na fata an gane ko duk wani wasa kuma ba dan wasa Allah ta'ala yake ba to su mutanen annabi lutu kuma su suka fara bude kirji ka kato kirji saboda su suka fara wannan su suka fara hada zakaru fada duk waɗannan wa da kuke shagala da su suna da road cikin wasa da shirme kuma ba dan wasa Allah ta'ala yake ba a hada zakara su yi fada hada ya kashe daya عرفتم وما كان صلاتهم صلصوا بتكسنشي با عند البيت اجكن كعبة إلا مكاء فاشي بيتو وتصدية دكما تافي يلا تتو فذوقوا العذاب كنن دني عذابا بما كنتم تكفرون فودا كافر شي مع الله دكوكي آية تقبا إن الذين كفروا ينفقون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون والذين كفروا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون a wannan ƙira'a ko cilawa da malam ke jamana yana kasrul munfasil ne ko wasatul munfasil na'am ko tulul munfasil wanda yake a tajwidi wasatul munfasil to menene ma munfasil ta by the way ku faɗa mana al-maddul ja'izul me za ku ce muttasil ko munfasil munfasil amma al-maddul wajibul muttasil ina misalin muttasil ko hada wanda wanda kawo kawo misali na'am jamil sama ma al-mala'ika la ikraha wannan ba muttasil ba saboda la kalma ce mai zaman kanta ikra alhamza a wata kalma ne so munfasil ne separated segregated ba dai bane amma muttasil ka sami wato alif ko alu inji ba shi a makarantunmu na allo idan alu ta zo harafin madda sannan a samu alhamza a haɗe a kalma ɗaya misali as-sama'u as-sama alu hamza kalma ce ɗaya ana kiransa almaddul wajibul muttasi mai alif biyu da rabi har ka biyar in kana son ƙara sai ka ce shida amma misali kamar nan da aka karanto mana wallazi na kafaru ila jahannama kaga kafaru kalma ce ila alhamza a kalma daban ba wani ake shi munfasil to wannan madadin shi na ganin dama ne jaize ne ba dole bane amma idan kana yin tilawa a matsayin tartili lokacin koyo ba hadaru ba ana son kai araftum wallazina kafaru ila jahannama yusharun wadanda suka ka haka ne ba yawa innal ladina kafaru wadanda suka kafirce barka ji abin da Allah ce ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون إلى آخر الآية ودن دسك كافر جي سنة كشدو كيو ينسو ليصدوا عن سبيل الله don su bakatar su kautar su toshe wa mutane hanyar Allah suna yi kowa su yi kudin da ake kashe wajen yakar musulunci la ilaha illallah a shekara za ka sha mamaki abinda church fada fafaro muke kashe tun zamanin pop john paul a baya kasa abinda suke kashewa littafin wani malami mai suna ma'awil hadam gatar rusawa abinda suke kashewa ‘ya'yan musulmi kawai matansu ballantana zamanin kuma intanet yanzu nan ku shagartar da su da wasa wasa wasa wasa ga ‘ya'yan musulmi suna ihu a watan ramadan shaɗin na murna da su Allah na Allah wadai da su ramadan a shi ya kamata ko don ma girman ramadan ku ce kai ramadan ai muna tsoro kada Allah ya fishi da mu to amma ina shaɗin ya riga ya mamaye zuciya ɗan kuɗin da za a samu ga waɗanda suka lalace kenan Allah ya gane da su masu gane suna kashe dukiya iri-iri su yi barna su yi ƙarya su shiga ƙauyuka suna karantar da waye ai annabi isa Allah ne dan Allah su tona rijiyoyi mu ko muna bacci sai rigima tsakani ƙasar Kano na bukatar da'awa nagartacciya tsayayya kintsatsa madurusa da ramadan din ne ya kamata a ce akwai majalisan da ake tafsiri a ƙauyukanmu da yawa ba a yi concentrated tafsiri a gari kawai ba wani ku je ƙauye kaza ku je gari kaza ku je ku yi tafsiri a ƙauyuka na tabbata ƙungiyoyi na suna da yawa akwai masu wannan ƙoƙarin za mu kai jallin za mu ce ramadan in ya zo mu zira sahaba da wani da wani da wani mun tura ka lokal gamin samari za ku yi wannan za ku yi da ku fara shiri tun yanzu sai mu je mu yi identify wani kauye in mun ga cewa kana da qur'ani da tafsiri sai mu tura ka je kar ka damu da abin da za a dauki nauyin ka da yaddan Allah Allah zai kawo ka hakura koda da sauro wallahi na taba zuwa wani ƙauyen da mota ba ta shiga daga shekara sai shekara ƙauye kuma na je ƙauyen amma duk da haka a ƙauyen akwai kirista da ya zo daga northern island wallahi ma don ya karanta da addini na ce oh ni yasu in ji mata ba shi yanzu kafiri ya bar kasar shi huwa kafir ƙauyen na gaya maka wato wallahi mota daga shekara-shekara ma duk da haka ya zo na aure ɗaya daga faransa zauna a tasawa ta nijar shekara fiye da arba'in ba ta samu wanda suka zama kirista ba aka ce daga daga sai mutum biyu amma ba ta bar gari na ce kama kai za tura ka ce ai wallahi ai ba wutar lantarki wallahi babu intanet babu babu sabis babu data ya akhi ga data ka qur'ani kana tsammanin zaka samu aljanna bagas gara basa zai yiwu ba وليس اكتساب المال دون مشقة تحملتها فالعلم كيف يكون وين من كني كاشا وعلى علم تيا زي kasance? so Allah ya kawo mana lokacin mu zabi zaratan matasa kai je kauri kaza ka je ka zauna aje ana supervising dinka muna da kwamitin da'awa a wannan wuri aje a duba yaya aikin ya da'awar misali nawa suka musulunta nawa kuka fassara qur'ani nawa aka gane wallahi za ka kamar fulawa ce tana shirin mutuwa albarkacin da'awar sai ga sun farfado muna barinsu ko suna suna kai suna farautarsu Allah ka ba mu wannan dukiya ka ba mu tsarki dukiya mai tsarki don mu haka da samar da wuri ka ta fara da dan Allah saboda gina cibiyar masu musulunta musa ido a kansu muna kira gare ku ko masu kuɗi kuɗaɗe masu kuɗaɗe tsarkakan kuɗi ku kawo irin wannan gudunmuwa Kano ya kamata ta yi irin wannan gatan tunda mun zauna a kudu mun son abin da ya faru sun sha zuwa za su musulunta sai su zo Kano su ga abin bai je ko ina ba hukumomin da aka ce su ne masu kula da musulunta ina aiki yake ina aiki a turo mana masu musulunta a tura ce wallahi ba mu da bayan ana ba ku budget a tsammani na sai dai idan sun hana ku budget din ne a tafiyar da kuke ciki a yanzu na misali me amfanin ainihin kwamitoci na aiwatar da shari'a su taho daga gararuwa da yawa sun zo kano su mu dan kano cibiya ce amma su waye gari babu kulawa da su to Allah ya gyara yanayin ka ba mu hali dan mu yi din kuma wa zalika ala Allah bi aziz arabtum saboda haka Allah ta'ala ya ce waɗanda suka suna waɗanda suka kafirce suna kashe dukiyarsu li yasuddu an sabilillah sai Allah ce mai fasayunfiqu qalifu za su cigaba da kashe dukiyar cigaba da kashewa thumma takunu alaihim hasratan sannan mai zama takeici gare su sun yaki musuluncin yana ƙara dagawa lokacin da aka yaki musulmai 1995 a bosnia herzegovina irin abin da suka yi irin su milosevic da sauransu abin da suka yi watan da jikin musulmi irin srebrenica in kun san abin da ya faru sai ga musulunci ya ƙara yaduwa masu hijabi sun ƙaru ko september 11 da aka yi america adadin masu nuna sun ƙaru sun ƙaru sai wannan adadi da ake yakan shi ya ne ne daga koyon shi sai ga mutum ya gane gaskiya don ka san aikin na Allah ne ba na ka ba ne. A nan masallacin shekaru ashirin da kusan uku bayan Septemba, Septemba 11 wace shekara aka yi ne? Septemba 11 wace shekara aka yi? 2001 wallahi sai ga wata yan jarida daga America daga New York tun kafin mana da New York din sai ga ta tazo nan kowa ya toro ta nan hoho. Zai ta same ni. da kaga kamanninta kamar alamar musulma ce amma an riga an amerikantar da ita ta zo ne tana tambaya ku ji abu tambayar tunda anan aka yi yanzu abin da ake yi ana wa musulmi a ƙasashen abin yana damun ku na ce ba ya damu ya ce ya doesn't worry us yana damun mu ne kawai kada wasu su halaka su faɗa rami nace domin Allah na nuna nace because God said you will do it and you are doing it na ja mata wannan aya Allah ce waɗanda suka kafirce those who disbelieve spend their wealth to repel from Allah's power na gaya mata haka sannan kuma Allah ya ce me they will spend it then it will become a source of sorrow for them and then they will be defeated those who disbelieve will be hardened to the hellfire da ce Allah haka ya faɗa game da ku Allah ce za ku kashe kuɗin ku yaƙi musulunci to gashi kuna yi na ce kyansa ku ƙi oh Allah ya ce to mun ƙi gashi kuna yi so Allah ne ce za ku yi ya ce you will be conquered you will be subdued you will be defeated ai abu ne mai saukin gaske ai yaƙar musulunci kamar yi samaniya kake ne yi ima zama ne a kaki ba wa irin mutum ke sauraka ya ku waɗanda ba musulmi ba muna kira gare ku ku shigo addinin Allah ku gane gaskiya mu zama ƴan uwa mu gudu tare wallahi muna son ku ne dan kar aje lahira a ce ku shiga wuta Allah shine shaida mun faɗa an bi ba wannan ku ba romu bane in anta illa nazir an kai lokacin tsayawa ne to saboda haka Allah ya ce za su ce na ja mata wannan aya din na ce kuma you can quote me anywhere duk inda yake ku faɗi faɗa ƙur'ani mu ga abin da ya faɗa waɗanda suka kafirce suna kashe dukiyoyinsu don su kautar da mutane gabarin hanyar Allah to lalle za su kashe dukiyoyinku na shi kuma suna yi abin mamaki ku ƙi mana ka ce oh ƙur'ani ya faɗa to ku ƙi sai ga shi dole kuna yi ashe ƙur'ani ne ke tilasta ku ku kashe kaza ku yi kaza Allah ya ce fasayun fi ƙunaha za su kashe kwantar da hankalinka amma kuma ka sani sai ce sun matakono ala za su zama kuma bakin ciki gare su sannan kuma za a rinjaye su musulunci gaba dagawa duk abin da china ke yi na hana musulmi azumi da tela samun cin alade musulunci karuwa yake yi jeka gidajen kurkuku na turai za a ga yawanci waɗanda suke ciki musulmi suna da yawa musamman ka je america ka je jihar philadelphia ka gani misali don na je gidan kurkukunsu da yawa daga ciki bakake ne ɗaya sai ce wow i'm going to spend my life here sir haka zan mutu anan but i don't worry because i have discovered islam ban damu ma zan na gane musulunci in ka ambace ibn tanci ibn that's our scholar bakar fata sai ga yana kana wai ɗaya daga cikinsu ya fara iya فاتحة سيجا صلى غير المغضوب عليهم ولا الضال all ladies aka ce amin suke ya that's good that's good yeah to shi ne sun ba magana sallah ba to haka bai sani ba ne shi abin da ya burge shi to sai a gaya mai a ce kai ba a yin maka inda har ka iya fajiya kai wannan shirin ta ce ya go to haka Allah ta'ala ya ce za su kashe dukiyarsu sun matakonu alai hasara sun mai gulabun sannan za a rinjaye su wallazi na kafaro waɗanda suka kafirce ila jahannama yi hasharo za a tara su ne zuwa ga wutar jahim Allah ta tsare muka kare aya ta gaba ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib wannan aya tana da alaka da wanda ta wuce dan yace li suna kiranta lamul illa eh in kace saboda saboda ba ta zuwa sai da wani abu da ya faru na bashi ne saboda mutumin kirki shine li ana kiranta lamun na causality causative agent saboda to me yasa aka ce li eh saboda ayar da ta wuce za su kashe dukiya amma aikin banza ne za su kashe saboda ne sai ce li kuma gane ba ne liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib dan Allah ya bambance tsakanin abu mai muni mara kyau shine kafirci min at-tayyib daga mai kyau shine imani sun kashe dukiyar amma ya zama wahala kawai eh saboda Allah ya nuna ga gaskiya anan ga ƙarya can عرفتم ويجعل الخبيث بعضه على بعض كما دان الله تعالى يتترو ربطن أبو يتارس زما كايا فيركمه جميعا سي الله يرزا سقبا ديا ويجعله في جهنم يكيس جهنم قبا ديا أولئك هم الخاسرون كاغا ودنا سوني ما سهسارا نعوذ بالله من الخسارة اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وأدخلنا القبر مستورين واحشرنا مستورين وأنت مستور يا رب العالمين وأدخلنا الجنة مستورين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك ومن الظل إلا لك ومن الرجاء إلا منك اللهم نسألك راحة البال وحسن الحال سيدكما و ونزاحة الكثير من المال وقبول الأعمال يا سميع الدعاء والأقوال سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين